Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurari. Abul Fituwat Production Kaduna ke gabatar maka da wannan karatu na fassarar jauhara wanda shehinmu murabbinmu a Sheikh Ibrahim Mansur Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Mabai Mataz Road opposite Tudun Wada Cinema ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
da ni yadda abin da za mu ji nan yanzu ko muke ji Allah ba mu ikon haƙƙi da shi fatiha da salatul fati uku wa kabirna sakirna wa zakarna wa unsana وحرنا وأبدنا وهدرنا وغائبنا وتائنا وآسنا أبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم السلام عليكم mai sauraro yau ashirin da biyar ga watan mayu miladiya dubu biyu da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan jimada ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah ya sake dawo da mu a wannan mazauni mai albarka zariyar maulana shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu a karo na ashirin da ɗaya domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur kamar yadda muke faɗi a kullum duk wanda ya ji yake da tambaya yana iya tuntuɓar malam a waya kamar haka sifili takwas sifili biyu biyar biyar tara takwas tara uku uku Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدينا إلى هذا المحضر والتالي بنظرة تأتينا لا بالزمن dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi ba shi bukatar komai da komai a wurin alhamdulillah kamar yadda muka faɗi cewa a cikin wannan harafi da muka tashi wa sittu ga rabbin jadari bin nada'iri wa bil mustafa al muktari ainul ma'ari muka ce labudda a wannan wuri dole a yi maganar jawhaki kamal to amma kafin nan farkon harafin da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya fara da shi ya ce wasittu da rabbi ma'anan wasittu ai amantu wa tawakkaltu wa taslamtu wa fawwadtu wa raditu da rabbi ni ma'ana wasittu na amince ma'anar shi na yi imani na yi tawakkali na sallama kaina da lamarina na mika komai na kuma na yarda da duk abin da Allah ya zartar da shi ba na jayayya da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ma'anan wannan ma'anan wasu din nan a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana magana yana cewa al ma'rifatu ra'su mali wal aqlu asalu dini wa asasi wa shauqu markadi wa zikrullahi kunsi wa tikatu kanzi to anan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala yana nufi gaba ɗaya tafkarsa baki ɗaya cikin amincewa da Allah in muka lura da wannan hadisi annabi ya ce ma'arifa sanin Allah shine uwar kudi na jari na kenan sanin Allah sannan ya ce hankali shine asalin addini na kuma shine foundation dina sannan tsananin shauki shine abin hawa na wannan ba za mu magana kansa ba sai mun tashi zaman turka da shauki alhul mujamma'a to a nan ne za ka ji yadda soyayya take hawa hawa soyayya da take fasa zuciya ta lalata ta da soyayya da take faffasa hanta da wacce take sakkowa wurin uwar hanji duk ba a yi wannan sai cikin Allah soyayya kaf tana karewa a baki ne inda ta duniya ce in ko ta sauka kan hanta to ko me kake so a duniya ya tashi daga nan zai nuna maka Allah kawai shi ne soyayyar da zaliya ta yi annabi Yusuf tana ta san annabi Yusuf lokacin da babu halacci tsakaninsa da ita lokacin kuma da ta zama halal ɗinsa bayan ta fahimci annabi ne ta san Allah da kansa annabi Yusuf yakan yi mata magana a matsayin ta wato ta matarsa hankalinta ko bai kai shi shi ne ke ce mata yaya da kina so na kina so wato in yi lalata da ke amma yanzu kin zama halalli na kuma ba ki fuskanta ta kamar yadda ya kamata sai ta ce lokacin da nake son kamar san ubangijin ka bane amma yanzu na san ubangijin ka soyayya ta koma wurin shi lokacin da take son shi in ta daga kai ko me ta gani taurari duk sai ta ga sunan Yusuf a jiki duk abin da ta kalla ko mace ko namiji Yusuf kawai to wannan soyayya in ta fara kaiwa nan to an fara ƙetare duniya an fara shiga cikin Allah ko da abin duniya kake so in ka fara shiga irin wannan yanayin to la budda wannan soyayya saboda soyayya ba ƙarya ba ce da ita aka yi mu fa ahbabtu an wurama to da zaran ta ƙarfi shi ya sa to shi kenan sai ta ɗauke ka sai ta kai ka can inda ake so soyayya farko shine na gani na so almahabbatu na ka dan zauna kan colgate sai ka ga sun wuce sai na gani ina so to da zaran ka fara zuwa aka fito aka tattauna yau gobe jibi to sai ta tashi daga nan sai ta zama shauku ya za a yi ke da in turo iyaye na wani iyayenki to da an fara wannan zai zama garamu sai kana kwana kana kallon su ne har gari ya waye to daga nan to shi kenan sai abin sai kuma sai ya zama a tatayyo shi ne abal kalbu illa ya kula mutayyama sai ka fara shohe idan babu ba ka da shi sai ka dan saci ido ka ɗebi na iyayenka ka kai mata in ga kuwa in mutum ya kai nan dole ne ya hidima dole ya shohe in mutum ya kai makamin tatayyo duk in za ka samu dubu daya to naira in za ka samu misali a ce ka samu dubu goma to kusan ɗari dubu takwas da wani abu nata ne shi ne zai ga mutum ya wuri bai ci koyo ba amma da kudi ya shiga aljihun sai ya kai mata kowa ne yana hamma to in mutum ya kai wannan a cikin san Allah shi kuma zai iya bacci ba sai kwana yana sallah sai ya dinga tura shogun ne cikin fadan Allah to da zarar ya sallah sai ce hazi hadithu minni ilayka rasulillah na tura ta cikin fadan annabi sallar farilla ba ai sallar nafila ba da ka yi sadaka ne ce hadithun ne ne ka rasulullah saboda ka kai mukamin ta tayyo a nan shi ibrahim saboda wato cikar kamala da ya samu a cikin kai shohin cikin halar annabi muhammadu sai ya ce ma na baka kaina na baka idona da hancina da bakina da kunnena da hannayena da ƙafafuwana na baka dukkan gabbaina da halitta ta baki daya na baka matana na baka iyayena ‘ya'yana ma na baka shi wace koyon wani ce yana suna na baka shi shi sa duka muna annabi Muhammad shi Ibrahim ya ba da mutumi shi duk abin da ya samu annabi zai ba har ma yana bane a askur hajati am askutu sayyidi na kawo na kawo shi in faɗi bukatuna ko kuma in yi shiru ne don na san kasan komai sai ce to ko dai ba zan faɗi bukatuna ba to alaika salatin lahi salatin Allah ya tabbata gare to saboda haka shi ne nan abin da ke nuni wasittu amantu wa tawakkaltu wa taslamtu wa fawwattu wa raditu na yi imani na yi tawakkali na sallama kaina da lamarina da dukkan mabiyana na miƙa lamarina na yadda da hukunci na ubangiji tabaraka ta'ala wane ne rabbu ai al-malikul muslihul jabirul mudabbirul qa'im bi misali halqihi shine al-rabbu wato mamallaki mai gyara lamarin bayi mai dora kariyar bayi mai gudanar da lamarin su tsayayye da gyaruwar halittarsa ba wanda ya sai gyara mai halitta sai shi wato shi ne wani almurabbi jami'a ibadi wanda yake renon dukkan bayansa duk tadbiri ta hanyar jujjuya gyara lamarinsu wa sanahin ni'ami da ainihin nau'i nau'i na ni'ima yana gudanar musu da shi wa hasu min haza amma baka sani kar ka dauka yin wannan ni'imar shi yake kiran Allah da ita yana wato ma'ana mafi kebantar ainihin wannan kula da Allah tabaraka ta'ala yake da bayan shine tarbiyati li asfiya'i tarbiyyar da Allah yake wa tsarkakan bayi bi islahi qulubihim ta hanyar gyara zukatansu wa ruwayin da rayukansu akhlaqihim da dabi'unsu wa li hadha aktharu du'a'uhum lahu bi hadha al-ism al-jalil li'annahum yadlubuna minhu hadhihi at-tarbiyah al-khassa saboda kaga ke bantattun bayi in suka tashi roƙon Allah da rabbu suke roƙon shi saboda sanin wannan tarbiyya da yake wa ruhinsu da kuma ayyukansu za ka yi duwa a abubuwan wato salihai suka roƙe shi da rabbu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kullu gisan lana ya wahidul ahadu to duk wannan addu'o'i fahimtar irin yadda Allah tabaraka ta'ala ke tarbiyyar ke bantattun bayansa shi janyo suke kiran shi da wannan suna to shine cewa ha za yashiru ila annahu balaga martabatul imanul makkiyil ko baka sani ba wato wannan zai tabbatar maka da cewa shi Ibrahim ya kai karshen martabar imani kafaffe wanda shine at-tawakkul wa taslim wa tafwid imani cikakke bai samuwa sai an samu tawakkali tasmini fawwada lamari ga Allah shi yasa da yawa za ka ji muna faɗi cewa sharaɗin faila uku ne ba kowa bane ya ce ni dan faila ne ka yadda sai dai ka yadda ka rabu da shi kurum in mutum bai cika sharaɗi ko ba dan faila bane kamar yadda in mutum bai cika sharaɗi ko ba dan ɗariƙa bane shoji ya ce salasatun taɗaure muridu anna akhdhi yurdin ala yurdina ziyaratul awliya al ayayin wal amwat wa tarkul wirdi wannan uku in babu su ba dariƙa shautu ya ce abu uku ne ke raba mutum da mu bayan ya karɓi wurdin mu na tijjaniya sai je karɓo shazariya ko nakshabandiya ko halwatiya ko shaddariya ko kadiriya ya haɗa sannan mutum ya karɓi wurdin mu sai ya ce ai ga wani shehin halwatiya ya zo ko shehin junaidiya ko bulimiya ko uwaisiya ko kalandariya ko wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙu ɗariƙu da talatin da uku sai tashi je ziyarar saboda neman madadi ko kuma mutum ya ce kai ni na gaji na ma bata gaji zuwa ga rudu ne to wannan hukun in ka aikata su ka bar ɗariƙan mu shi ibrahim kuma ce to abu uku ne mu kuma ke tabbatar da mutum cikin mu husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillahi tafwidul umuri ila Allah shuhudu minnatillah wannan uku in ba su ba faida kyakkyawan zato ga Allah duk laifin da kake ka tabbata Allah zai iya gafarta maka karka ce ai abin ya girma gara ma kawai in sake nutsewa ciki ka san wani ta'addanci ta'addanci sai ga kai gara ma kawai a mutu gaba daya a ciki a ka tuba kawai ba komai shi kofar Allah gobe take karka damu duk girman laifi kibtari da Allah ya yafe shi to kai wa Allah wannan zato karka ce ai tun da ne kaza gaskiya ai ba ni ba Allah a karka ya kai kyakkyawan zato ga Allah ko wani hali kake Allah ya san da kai kuma zai yafe maka sannan kyakkyawan zato ga Allah alamar bawa yana da kyakkyawan zato ga Allah za a ga yana kyakkyawan zato ga bayin Allah idan ka ga mutum kowa ka wani ce kai rawa shi kaza yake yi da ana mu kai rawa da shi kaza yake yi to shi ne mutum banza shi na Allah ba abin da duk wanda aka ambato kai na Allah ne shi ma ba abin da ya dame shi kamar ka mutum daiman da an zano sunan tsakaninsa da bayi kowa mutumin banza kowa mutumin banza to tsakaninsa da Allah ma haka yake sannan na biyu shi ya ce to ka zama mai ganin baiwan Allah shuhudu min nafsi kar ka dauka wai dabarar ka ce ta sa ka zama dan dariƙa ko ka zama dan baila annabi yan kula mu duk ba dabarar ka bace kawai baiwan Allah ne ya halitta ya danga ta a hannunka in ya ga dama yanzu ya karbe ba wani ko sallah ka kwana kana yi ko wasu zikirori kake yi ko wasu abubuwa kake yi Allah ta baraka ta'ala ya sanar da kai wasu al'amura kar ka kafi wani ka tabbata Allah ta baraka ta'ala yana da miliyoyin ka saboda ka sun koyar da kai kawai ka ba Allah ka girmama kowa kar ka taba tunanin cewa wai kai yau kana da wani aiki da yake kana saman bayi to wani kai wannan baka cikin mu in ji shehu ka sunkuya sannan ka mai da lamarin ka ga Allah ko wani irin hali kace ciki ka san Allah yana sama da kai zai taimake ka kar ka kuskure ka ce ai in dai wani yana da rai ai shikenan ba zan ji kunya ba wani mahalu ko mahaifinka ne Allah ya bashi dukiya kar ka in dai dan faila ne kai kar ka sa shi a ranka ka sa shi a rai a matsayin sa na ubanka kawai ka girmama shi amma ba dukiyarsa balle wani kar ka kuskure kai tunanin akwai wani mahaluki a faɗin ƙasa wai in dai yana nan kai ba wannan mutum babu shi Allah kawai saboda ka in duk duniya za su mutu sai ga kana ta cin abinci ba komai amma in kai wannan to da wani biya faɗi shi kenan sai matarka ta gudu ba abinci ka shiga halin gagani kai to saboda ka karka yadda da wannan to waɗannan abubuwa su ne ainihin sharaɗin faila to tawakkali din nan da tasmini da tawalla lamari ga Allah akwai wani babban wali ana kiran shi Abu Ali Daqqaq radiyallahu anhu shine ja fal mutawakkil yaskun ila wa'dihi wa sahibu tasmini yaktafi bi ilmihi wa sahibu tawhibi yarda bi hukumi su uku ne mutanen akwai ma'abocin tawakkali shi ne tawakkali shi yana natsuwa ne zuwa ga alkawarin da aka yi masa ai an yi alkawari mai tawakkali zai samu kaza kullum shi yana zura ido ne ga wannan abin da aka yi alkawari mai tawakkali zai samu shi makaminsa kenan shi kuma mai taslimi wanda ya sallama lamarinsa ga Allah yanda zai ya gane kanshi shi kuma ya tafi da ilimi ya wadata da ilimin Allah bai sauraron wani abu ya zo shi kawai Allah ya san da shi kawai bai sa ido shine tawakkali kullum zaka ji na kai ka bari da mun dogara ga Allah ka bari mu ma za mu samu shine taslimi da abin da ya dane da za a samu ko a samu ko kar a samu Allah na nan kawai mai taslimi kenan to sai shi ko mai tahwidi shi mai tahwidi ya yarda da hukuncin Allah ba abin da ya dame shi in talaucin ma zai karu ya karu kawai eh ai ta nitsira cikin talaucin ana jin daɗi ga talaucin yayi kanta amma ga ai ta zikiri kawai kaga mutum ya fi ka murmushi ma kai da kake da kuɗin kullum cikin jin daɗi kai ka ce shine attajirin garin su amma gidansa ba komai ba abincin ma da ba ci yaran suna gida ana ta hamma amma hankalinsa kwance saboda tsabar tafwidi to sai da wannan shine makaman guda uku to duk wannan makaman da na zana yana cikin wasittu bi rabbin shi Ibrahim duk ya haɗe su ya mika su ga Allah baki ɗayan su to sannan shi tawakkali halin muridai ne shi kuma tasmimi halin mukaddamai ne shi kuma tauhidi shine halin shehunnai to a nan ne imam muslim ya fitar da hadisi cikin kitabul imani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka damul imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wato wanda yi yadda Allah tabaraka wa ta'ala shine abin bautarsa addinin musulunci shine addinin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzansa to wannan ya dandana dadin imani to anan baki da disho ya tattare su baki da cikin wasittu bi rabbi sannan wabil mustafa al-mukhtar kuma kaga zaka da mun iman maradi billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan to shikenan disho wannan sai ya ce to da na tattara tawakkali na da taslimi na da tawhidi na zuwa ga Allah fa ja da li bil ladaif shikenan sai yi min baiwa fa ja da li ai wa habali sai yi min baiwa bil ladaifi da tafsasan zurfaban ilmai yani ulumul wabi al mu'abbar an bil ilmi ladunni qala ta'ala wa allamna min ladunna ilma shine ma'anan wannan shi kenan da na yi sallama Allah sai ilmin baya da wato zurfafan tafsasan ilmai su ne wato ilman da Allah ke ba bawa kyauta ba tare da ya nema ba su ne ilimin da Allah ta warkata ke cewa sai muka sanar da shi ilmi daga gare mu wallaɗahu jam'u ladifatin يعني أن الرب تبارك وتعالى المالك المصلح الجابر المدبر القائم بمثال خلقه المربي جميع خلقه بالتدبير أصناف النعم وهب لي بفعل كل إشارة رقيقة me wannan sunayen da muka zana shi imin baiwa da fahimtar dukkan ishara siririya ma'anan wato a takaice in ka zance la'ifa ko ilmin ladini ko isharatun raƙiƙa kamar da shi yake cewa وألهم صحابي ذوق كل رقيقة علي خديم هذه السيد كاتبي بتزيين ريق على كل رأي a yake cewa na gode Allah da ya fahimtar da almajirai na ɗanɗanin kowane abu siriri ya za ka gane kai ma kana ɗanɗana kowane abu siriri shine duk sanda sauro ya kuka a kunnanka ko kuda ko ganyen bishiya ya kaɗa a kan idanka ka fahimci me Allah yake gaya maka matukan za a wanda bai gane ba a ba a yi da kai kana son waɗanda ake yi da su ne kawai shi ake cewa da ɗiba shi ba karatu ne ka karanta shi a ka rika fahimtar maganar Allah cikin halitta Allah duk sanda ya wani abu ya gifta ko wani abu ya motsi ko wani abu ya ƙara to ka rika fahimtar menene yake gudana a wurin dan Allah ya faɗi a fasibtum wanda ma khalaqna kuma abasa kama shi kenan sai gani kada ka ɗauka wasa muke a to dai kada me muka ce me muke yi a lokacin da kudaye kuka ne ce to duk irin wannan abubuwa haka haka haka haka a hankali a hankali kana fahimta kana fahimta to shikenan sai su taru sai su zama da ɗaya shi ya ce to ni na gode wa Allah tabaraka taala da ya fahimtar da ni dukkan wata ishara zuzzurfa allati taluhu lil fahmi wacce take haskakawa zuwa ga fahimta wala yasawar ibara amma kuma ba ta yi daukar fassara irin wannan fahimtar ba ta daukar fassara ba yanda za a yi kai bayanin ta muna faɗi cewa shi ilimin zauki misali aure ne yanzu kai aure abokinka bai aure ba bayan kwana uku sai ya aiko maka da wasiƙa ce da Allah ka gaya mu wai ni wai so ya aure wai ya abin yake za ka rubuta abin da za ka ce mai kai ma yi in ka rubuta ma kuka ci ne kai to zauki kenan duk inda ka zance zauki to abin da ake nufi kenan ka ɗanɗana Allah ko ka ɗanɗana annabi yanda ka ɗanɗana shi to ba zai faɗi ba ba zai faɗi ba to sai dai in mutum shi ma ya yi abin da ka yi sai ya ji shi ne ma'anar faɗin shehu ya lumuna ni jalan wa aikanta anna man tajarra'a minni isharar ma zubtuhu sabba suna zargina don jahilci amma na sakankance na tabbata da za su ɗanɗani kaso ɗaya a cikin ɗarin abin da na ɗanɗana su ma da sun fada cikin tukunyar kauna sun gasu to saboda haka shi ne wannan wannan fahimta ba ta ɗaukar fasara wa yi ulumul azwaki ita ake cewa ulumul azwaki wal ahwal wal kushubat wal haqaiqi wal daqaiqi wal raqaiqi wal ladaihi wal mana'i wal tajalliyat duk sunan ilimin ne wannan ana ce masa ilimin zauki ilimin hali ilimin kashafi ilimin hakika ilimin dakika ilimin rakika ilimin latifa ilimin kyauta ilimin tajalliyat التي تلين الأفهام الساكبة المتأينة بالإشراقات الغيبية أما بأبن ديكي كرففه ونن إلمي شيني حساكي حساكي غيبي ولا ينتهي إلى دنكما بايا بيد إياكا wato wanda yake yadda hal adal bihi bai addiya na dikatu bi ibaratin yuhamu min ha haqiqata kama hiya ta yanda wai har mutum zai iya samun nutsuwar da zai bayani a gane bai yiwa sannan wannan ladiba din tana da wata fassara kuma ana cewa zuciya ma ladiba ana cewa ruhi ladiba ladaif to idan mun fassara wannan ladaihu da wancan ilimai to sannan kuma idan ka sake dawowa yana iya wa kadi da laƙubi za'in nafsa allati ju'ila al-badal mahallu tadbirin wal alatu tasilu ma'lumatiha al-manawi ta wal hissiya wal misaliya wa in kare muradu da in dai abin da shi yake nufi a nan da ruhin sai yake magana ko da zuciya wannan taladira to hazi hiya ladaihul khams al-insaniya shine ainihin ladaihul khams al-insaniya da muka fassara cikin salatul fati satuttuka da suka wuce mun faɗi insha Allah tabaraka wa ta'ala yana da haƙaƙul hamsin ilahiyya annabi kuma yana da haƙaƙul hamsin insaniya fahimtar wannan shine salati ga annabi har muka wadi muka ce matakan mutum bai gane wannan ba kullum sai dai ce Allah kai wa annabi salati amma shi ba zai iya yi ko zai mutu ba zai iya wa annabi salati ba in dai baka gane wannan ba kuma in baka gane wannan ba sallolin ka sai dai ina ya ta sa a karba ba za a taɓa karɓar sallar ka ba ka koma ga Allah saboda dalili wato abin da ya faru ainihin kasake da asirai da ilimai waɗanda suke cikin wato nasutun Allah sai zuwa su baki da cikin nafsin annabi Muhammadu shi ne salatin Allah gare shi sannan ilimai da hasake da ilimai da suke cikin ainihin halaran malakutun Allah sai zuba su a cikin ainihin zuciyar annabi ta kalbu sannan ainihin asirai da ilimai da hasake da suke cikin ainihin jabarutun Allah sai zuba cikin hankalin annabi Muhammad sannan ainihin ilimai da hasake da asirai da suke cikin ainihin wato lahutun Allah sai izuwa su cikin ruhin annabi to sannan ainihin ilimai da hasake da asirai da suke cikin hahutun Allah sai izuwa su a cikin ainihin ru'a wato asirin annabi yayin zuba wannan yayin salatin Allah fahimtar wannan da gano abin da yake gudana shine salati ga annabi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi to shine in kan lura ga guda biyar ne ai to yayin da sallar asbahi ta kama ka to ka samu ainihin shuhudin nasutun Allah yayin da ka ce Allahu akbar ka shiga cikin nasutun Allah sannan yayin sallah wato wato wato azhar ka samu ainihin shuhudin ainihin malakutun Allah ka halarto wannan yayin sallar la'asar ka halarto jabarutun Allah yayin sallar magariba ka halarto lahutun Allah yayin sallar isha'i ka halarto ka cikin hahutun Allah to yayin nan salloli biyar sun karbu sun cika shi ne halin da zaka yi sallah baka ga masallaci ba balle fanka balle silin balle liman duk baka gan su ba babu su ka shiga ainihin fadan Allah ka tabbatar da Allahu akbar amma ka ce Allahu akbar kuma ga wasu abubuwa to shi ke shi yasa ake jin tsoro ka ce Allahu akbar yayin nan kuma kona wa zuciyarka to wannan abin mala'iku za su karyata ka a ce karya kake abu kaza da ke zuciyarka shine akbar ba Allah ba shi yasa ke jin tsoron a zo gaban Allah haka an fi so sai an sai na ali yana alura sai ya dinga canza kala ya zama bulu ya zama baki ya zama yalo ya zama haka haka haka sabbin suka ce amiru mumini ne ya in za a yi sallah in kana alula sai muka kana rikida sai ya ce ai ba ni ba duk wanda ya san inda za shi in ya gama alula dole ya canza kala to amma mu Allah Allah kaje kai kira ma yan mamu mamu a ce ai lalle ina malamin nan ne Allah Allah kace ana sallah liman ya gyara ka mai gyara dan gobe da za a ce na ustazin nan da Allah bismillah ai mana sallah to wannan ya zama rudu kenan ana so sai na Ali ya tawfadi ya ce duk wanda ya sallah ya gane wanda yake damun shi da nagon shi ya sake sallah Allahu akbar wannan kalmar ba wasa bace shi zaka gano cewa ta takbiratul ihrami takbiratul ihrami za a ji fadan Allah to an ce babu abin da yafi Allah girma babu kaf to me rage sai a saurari halara kuma to sau da haka abin akwai ya sosai ana so in lokacin sallah ya kamun mutum ya je yin alwala din da ya dinga halarta wannan abubuwan yayin da zai tsarki ma tukun ya kaddara al'aurarsa zuciyarsa ce shine ya wanke ta ba wai kawai shi kenan lokacin sallah ka dauki buta ka je ka yi tsari kawai ka yi ka yi tsarki ka fito baka san me ma'anar tsarki ba ma'anin ta zuciya ka tsarkake zuciyar ka wai yayin da kake zuba ruwa ka zuba wa hassada ƙarya keta munafunci girman kai duk ka zubar da su a cikin bayan gida dama dauda ne ka fito za ka yi alola to shikenan yayin zuba ruwa a hannu din nan ma'anin shi la haula wala quwwata illa billah babu tsini babu dabara babu karfi babu dabara sai na Allah shikenan ka wanke sannan ka zo ka kurkura baki kurkura baki Allah duk abin da na tauhidi ba haka yake ba ko duk karyar da na tabai duk batsar da na tabai duk magana da na faɗi wadda bata dace ba Allah na tuba shine kurkuran baki shakawa duk wani warin sigari da na ji wani warin wiwi wani warin giya ne wani wane ne na shaka duk wani abu ne shaka na haramun da bai kamata in shaka ba na tuba sannan sai ka wanke idanka wanke ido din nan wato duk abin da ka taba duba bai halatta ka duba ba ka tuba ga Allah duk wani Allah da kake gani ka tuba duk wani abu na laifi da kake kallo wanda bai kamata ka kalla ba Allah na tuba shi ne ma nan wannan in mutum bai samu ba zai ta yi abin nan kawai sai dai Allah ya samu dace irin wannan ne ni ba ni na cewa ba kar ka dauka ni ma na ce Allah ni na mun dace ba na cikin wanda suke tunanin wai wannan ina da yaqini akan addinin da nake ba na shakka saboda haka masu Allah ya dace dai su yi kokari su shigo cikin mu to wannan shine maganar abu wato to idan wannan ne shi da wato jadali bin ladaif to yana nufi waɗannan tafsasan rayuka da wato abin da ya zubo daga cikin wato wato wannan ladaif na annabi shi ya ce to Allah ya mun baiwa da su shi yasa babu wanda ya iya wa annabi salati a zamani kamar shi in ba shi ba sai kuma wanda ya bi shi ya koya masa shi ne wannan ladaif din da muka zana to shi ya ce na gode Allah sannan wabil mustafa yani amantu wa raditu bil mustafa shi ma na yi imani na yadda da shi abin zaben Allah Allah zai faddala wallahu ala sa'ir khalqi wanda Allah zai rita shi amsa dukkan halittarsa wasa fa tsarkake shi ne sabatul akhyar daga tsab wato tsabta ta zababbu tsabtatattun zababbun bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya ware shi ya tsarkake shi wa habahu tamamu safai Allah ya bashi cikakken tsarki kai annabi saboda tsarki fa da za a hafe shi ma ko jini ba ba jikin shi ka taɓa jin mai tsarki haka mafiya tsarkin da ake samu a can duniya bane ake dan abin nan to shi annabi duniyarsa duniya ma mahaifiyar shi tukun matan da ta ɗauki cikinsa ba ta taɓa yin laulayi ba ko ta yi amai ko ta je tana shinshina masauyi din nan da iyayenmu suke yi duk ba ta taɓa yin wannan ba mahaifiyar annabi tun da ta ɗauki cikin shi kullum ƙara ƙarfi take to ka ko anan ka ce mutum ne shi kamar kai da babarka in ka je ka tambaye ta za ta ce lokacin da mun ɗauki cikin kama da ƙyar likita ya kwato ni to sannan sallallahu alaihi sallama cikin babarsa bai kumbura ba kai ba haka aka yi ka je ka tambaya ka ji ce ai lokacin da aka yawo cikin kama ɗauka in biyu ne sai ka ga kai ɗaya to zai da haka sallallahu alaihi wasallam wa laysa ka mislihi shay'un Muhammad Abdullah gair mushabbahin bihi bashar marra wa zalika safi shi ce duk wanda ya ce yana so kama da manzo Allah ce ne da shi yawa inda shi Ibrahim to haka sallallahu alaihi wasallam yake sannan babu shi ta shi haihuwar shi ba kuka shigo yana yi a duniya kamar yadda muke ba annabi shigowa yana kalmatar shahadati yana tsarkake zatin Allah sannan da ya sauko duniya ba jini ko ɗaya da ya sauka annabin da ya shigo duniya babu jini a ɗakin mai ne sai kamshi annabi yana sheki an yanke mai cibi an mai shayi har da kwalli a idansa sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake zatin Allah kuma ka ce mutum ne shi irinka saura ka mutane su kiyaye to amma kuma a haka kake cewa shi mutum ne kamar saboda ka yan uwa mu kiyaye wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa ka misli shay'un ba'da Allah tabaraka ta'ala to haka abin yake to shine shehu anan ke gida mana wadin mustafa Allah ya mun da yawa da tsabar kaunar abin zabin Allah nayi imani da shi nayi da da shi na sallama mishi lamarina wanda Allah tabaraka ta'ala ya tsarkace shi girmama shi akan dukkan halitta akwai wasu ta dan asdan ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah qafa min waladi Ibrahim Isma'ila wa qafa min waladi Isma'ila bani Kinana wa qafa من بني كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi ƴaƴan Annabi Isma'ila a cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim ya zabi Annabi Isma'ila ya zabi ƴaƴan Annabi Isma'ila sannan a cikin ƴaƴan Annabi Isma'ila sai Allah ya zabi ƴaƴan Kinanatu a cikin ƴaƴan Kinana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi Qurayshawa a cikin Qurayshawa sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zabi Bani Hashim to a cikin Bani Hashim sai Allah ya zabe ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan yan uwa wato idan muka lura da wannan Allah tabaraka ta'ala ya zaba annabi Adam ya zaba annabi Nuhu da annabi Ibrahim da da annabi Musa ya ba su manzanci ya keɓe su da wasu al'amura masu girma to kuma ya zaba annabi da abubuwa masu yawa amma ababen iyakancewa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فضله تبديلا مطلقا واصطفاه اصطفاء مطلقا مؤبدا وقدمه على سائر الاشخاص في جميع الازمان صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا فيه تاشي فيه تاور هر ابدا يا زابي شي زابي هر ابدا يا gabatar da shi akan dukkan kowa annabawa da manzanni da dukkan mala'iku da dukkan halitta Allah har ƙarshen zamani تو المقتاري وبالمصطفى المقتاري يعني الذي خصه الله تبارك وتعالى بكمال الختام وعطل الافعال وكمل له من بين الانبياء تمام نسبه وبلوغ حسبه كي ابن دي دي كما قام دا دا دا دا دا دا ابوه دي ابن الكلبي يا غبي ياتي كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خلف مئات امي فما وجدت فيها فصاحا ولا شيئا مما كانت الجاهلية عليه na rubuta kakannin manzo Allah iyayen annabi mata sai da na rubuta ɗari biyar amma ko ciki ban taɓa samun mazinaciya ƙwaya ɗaya ba iyaye mata har ɗari biyar na annabi na rubuta da hannuna amma ban samu mazinaciya ɗaya ba ko kuma wata daga cikin waɗanda suke aikata ra'ayi a irin na jahiliya din nan babu koriya a ciki sallallahu alaihi wasallam to kaga ko anan ma dan wa annabi ya shawo mu sai yanzu dan fara an ce babanka kakanka da an je can sai ga rikatan da mamiji ya ba sallallahu alaihi wasallam da bai yake to zai da haka abin yake dai yan uwa to karshen abin nan din dai اختاره الله تعالى الله تبارك وتعالى يا زبا النبي محمد بما ابرزه من ايان da abin da idan yana da shi ga idaniya wanda muke iya gani dan da abin da ba ma iya gani min kamala khalqi wa khulqi ne daga cikar halittarsa da dabi'unsa ala atan yujuhi kamala amsa mafi cikar fuskar cika wastabahu Allah ya zaba annabi ma mana iya da abin da ibashi min bahajatul jalali na kwarjinin halara kwarjinin fadan Allah a fuskar annabi ake ganin ta ko wannan ya isa girma kwarjinin fadan Allah a fuska annabi Muhammad ake gani sallallahu alaihi wasallam wa hatta yi mahafin jami'a sannan Allah da barkata la yake banci annabi da dabi'un nan guda ɗari uku masu girma duk dabi'un Allah guda ɗari uku Allah ya ba annabi Muhammad su sannan wal akhlaqul hamida Allah da barkata la ya ba shi dabi'u ana ban godiya wal mawahibul karima da kyaututtuka masu girma wal fadailul adida da falala masu tarewa wa ayyadahu Allah ya karfafa annabi Muhammad bil mu'jizatil barahim da mu'ujizozi da hujjoji alwaza ta waɗanda suka fi rana haske wal karamatul bayyinat da karamomi bayyanannu allati shahada man asarahu wanda duk wanda in zamani da shi ya ga wannan kirikiri wara'aha ya gani man adraka wanda in iska annabi alima kuma ya san wannan ilmi yakini ilmi ne yakini man ja ba da wanda in bayan annabi ya sami yakini har turawa suna da ilmin yakini akan wannan turawa kan sun san waye annabi Muhammad wallahi to shi ibrahim ma ce jama'a da ta hazal kan su dini muhammad balle su masu bincike sun san wannan sai dai ba za su ba hatta ta ilmi zalika ilmi kai har ilimin sanin annabi ya kawo inda muke yau wa fadat alwarihi ainihin ya saki annabi suka kwararo alkalimatu masu girma alina akan mu wa alimal wujudu annahu abdullahi dukkan halitta Allah suka gane annabi Muhammad shi kadai ne abdullahi bawan Allah shine shi ibrahim yake cewa huwa al-abdu haqqan wa la namu abidu annabi shine bawan Allah da gaskiya dukkan sauran bayi bayin annabi ne wa nabiyuhu wa rasuluhu al-muqtar mudajjal fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar annabi shine annabin Allah shine manzon Allah abin zabin Allah abin girmama a duniya da lahira to ainul ma'arif to anan ne muka ce la budda za mu fassara jawharatul kamal ainul ma'arif al-aqwani siratika tamil asqani a karanta
غير مغلسين اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليا قوتة متعتقت لها يتصم تلفهم الماني وعن أغلاق وعن المتكبر الآدمي صاحبك رباني عن بيت واستيقظ بني البيت ما ليخلق بمشاهد البرهواني وعن ابي قيام الذي ملأت بطانك العيسى بأمكتنا مكاني اللهم صل وسلم على أين ذلك التي تتجلى أن يغش العقائق أن المعارف لاق من صراطك سامر السم اللهم صل وسلم على ثلاثة قبلك لتنظر أعظم إفادتك من كيد كيادة النور من دوسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها
haka kadrin ne migdari lazim wannan salati mai ban mamaki mai ban al'ajabi yana daga cikin kwarjinin makamin shauki yani ita jawharatul kamali wato jawharatul kamali tana da waɗansu irin asirare wanda ke ba za mu faɗi ba insha Allah sai mun kai ƙarshe jawharatul kamali wato imla'i ne daga zatin daga ruhun annabi mai tsarki zuwa ruhin shauki yani abin da ya sa kaga babu sunan annabi a cikin jawara shauki yani ba zai iya faɗin sunan annabi a gaban shi ba shi yasa kawai sai dai ka bi ainihin rahmati ainihin haƙƙi ainihin ma'arifin aƙauni ainihin haƙƙi ɗal'atul haƙƙi ainihin ainihin mani ainihin rahmati ainihin haƙƙi ainihin ma'arif guda uku to to a kan wannan aina aina din guda uku akwai isharori ita salatul fati kamar yadda aka sani muhammadu bakari an same ta ne da rubutun kudura shi yasa komai ya ci shi ita ko jihar kamal da aka masa imla'i mai shi tijar ba zai iya faɗin sunan annabi shi ne allahu sallallahu alaihi ala ainihin rahmatin rabbaniyati to yanda abin yake wato ma'anin allahumma ma'anin allahumma alami ne alama alamin mufradin ala zatu wajibul wujudi alama ce a bar kadaita a bisa zatu wajibin samuwa ma'ana in ka ji dawa ce allahumma ma'anin shi addu'uka allahumma ma'anin allahumma ay ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbiru ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qadir يا باسط يا خالد يا رافي يا مغيث يا مذل يا فري يا بصير يا حكم يا عدل يا نبي يا خليل يا علي يا علي يا عزيز يا هو يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مقيت يا حسين يا جليل يا كبير يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حليم يا موسي يا مبدي يا مريد يا مهيب يا منيت يا علي يا قليل يا واجد يا ماجد يا والد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدر يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا واني يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا هو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مقصد يا جليل يا غني يا مغني يا مانع يا بار يا نافي يا نور يا هادي يا بدي يا يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور شنو معنى اللهم اللهم معناه شي يا الله لا رجيك بجميع أسمائك الحسنى كل ما علمت منها وما لم أعلم وأدعوك يا الله بجميع صفاتك المرتزي بكمالي بكل كمال منزه عن كل نقص شنو معنى اللهم wato shi yasa idan ka ce Allahumma ka faɗi sunayen Allah duka abin da ake so kai ka natsu shi yasa ko ne mala'iku suke in ba ya ce Allahumma Allah zai ce kowa ya tsaya kowa ya dakata in ka ce Allahumma duk mala'iku sallai bakwai sun tsaya Allah zai ce kowa idan ka taba na kira da sunaye na duka na yake so in bashi to kai da aka kira yawan ka ce Allah aure ko Allah gida ko Allah riga ko Allah abinci ko Allah kaza sai ka ce salli ala sayyidina Muhammad Allah ba wani abu nake so ba da na kira ka da sunayen nan naka duka salli ai adin ifadatu fuyidatir rahmaniyya min al-ulum wal ma'arif wal ladai wal asrar wal anwari والحقائق والدقائق والرقائق والنفحات والمواهب والمنائي وما أنت عليه بحقيقته Allah na roƙe ka ka dawwamar da kwararar ruwan saman mamakon tsabar rahama na ilimai da ma'arfa da laɗa'ihu da asraru da alwaru da haƙa'iku da daƙa'iku da raƙa'iku da nafahatu wato numfashi na halara da kyaututtuka da kuma abin da ni ban san shi ba kai ne ka san shi duk ka kwararo a ina ala a cikin jawara babu sayyidina muhammad to wannan aladin shi ne manan sayyidina muhammad wato a bisa shugabanmu annan muhammadu shi ko idan ka ce wato in ka ce ala sayyidina muhammadu abin da kake nufi muhammadin din nan sallallahu alaihi wasallama wato kana nuna a kwararo zuciyar shi da hankalin shi da ruhin shi da asirin shi wato shi ne kaji kana cewa muhammadu kana nufin shi ma ka gano sunansa kamar yadda ka ce allahumma to kana cewa salli ala sayyidina muhammadin ahmadin hamidin mahmudin ahidin wahidin mayin hashirin akidin ɗahi yasiri ɗahirin mudaharin ɗayirin sayyidin rasulin nabiyin رسول الرحمة كيين جامع مقتدي مكفل رسول الملائك رسول الراحة كائن اثنين مدثر النظم من العبد الله حبيب الله سفي الله نجي الله كليم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسل مهي المنجب مذكر الناصر المنصور النبي الرحمة نبي التوبة عريس عليكم معلوم شهير شاعر شهواته شهير شاعر شهيد مشهور بشير نذير منذر نور سراج مصباح هدي المهدي منير دائم مدعو مجيب مجاب عفي عفو ولي حق قوي امين مامون كريم مكرم مكين متين مبين مؤمن نسول ذي قوة ذي حرمة ذي مكانة ذي إذ ذي فل مداء مطيع كرم صدق رحمة بشرى قيس جياس قيس نعمة الله هدية الله قروة الوسطى صراط الله صراط المستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الساكن مصطفى مصطفى منتقى أمي مختار أجيل جبار أبي القاسم أبي الطاهر أبي الطيب أبي إبراهيم مشفي شفيع ثاني المسلمين مؤمن ثابت المصدق ثبت سيد سيد المرسلين إمام المتقين قائد القرب المهجمين خليل الرحمن بر مبر وجيه نسير نافي وكيل متوكل كفيل شفيع مقيم السنة مقدس روح القدس روح الحق روح الكفي كاف مختل بالغ مبلغ شاذ وافي موصول ثابت سائق هذا النور المقدم عزيز فاضل مفضل قاتل مبتاي مبتاي الرحمة مبتاي الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مثل الحسنات لكل الأفراد سميع عن الذلات سائل الشفاعة سائل المكان سائل القدم مخصوص بالإذن مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف سائل الوسيلة سائل السيل سائل الفضيلة سائل الإبائي سائل الهجة سائل السؤال سائل الرداء سائل الدرجة الرفيعة سائل التاج سائل المكفرة سائل اللواء سائل المئراج سائل الكبير سائل البراك سائل الخاتم سائل العلامة سائل البرهان سائل البيان فصيح اللسان مدهر الجنان رؤوه الرهين الأذن الخير سيد الإسلام سيد الكونين أين النعيم أين الإذن سعد الله سعد الخلق خبيب الأمم علم الهدى كاهل القرب راجع الركب إذ العرب كاهل الفرج صلى الله عليه وسلم شنو معنى صلي على سيدنا shi fa in ka zagi salatul fatih ka zagi wannan sunayen duka baka sani ba ha kuma ka zagi salatul fatih ka zagi allahumma ya allah ya rahman ya rahim allah ya sabur duk ka zagi sunan allah duka sai da ka yi wa daina shiga wala ta kuma wani zalka bi ilmin abinda baka san shi ba ja bai kurum karka kuskure ka je ka zago abinda zai sa a ci dukkan familin kuma duk su je wuta Allah in ka zargi annabi Allah zai ce tun daga kanka duk ne ku gaba ɗaya wuta haula ilal jannati la ubali kawai ka ga musu bala'i to so da ka shine ma'anan wato sayyidina shi dinnan ala sayyidina Muhammad to kamar me tambaya yayi tambaya ce kai wai wane ne mai sunayen nan mai yawa haka domin larabawa sun ce kasrul asma'i tadullu ala sharafil mukamma yawan sunaye na nuna mai sunan babba ne to tun da ku sunayen nan dan inda annabi ba billahi la ilaha illa allah dun nagartan mutum aka sa mai suna daya aka kara na biyu na uku aka zarfi billahi na biyar sai ya kai naushi dan na biyar din zagi ne da ya ka zagi ne mutum da sunaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam kabila wannan sunayen da aka bin kowanne kai ka ce ba kamar wannan to annabi ma ya fa haka sallallahu alaihi wasallam to kamar an tambaye shi shehu tijan da ya karbo jawar kamal daga ruhin annabi daga zatin annabi mai tsarki a ce sayyidina shi'a wai wannan sunayen da aka gano masu yawan nan wane ne mai su sai shehu tijan sai ce ainihin rahmatin rabbaniya ba wani bane ne waɗannan sunaye illa ma'abocin wato zatin rahmar ubangiji ma'anan ainihin rahmati ai haƙiƙatu zatin rahmati in jadan wa in jadan haƙiƙanin zatin ramar Ubangiji samarwa da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa. Wannan ramoni guda biyu babu wani bawa ɗaya da yi hinta ga barin ɗaya daga cikin wato wannan wato wannan rama guda biyu. Babu makawa ga dukkan samanni wato ya samu wannan wato rama ta ainihin rahmatin rabbaniya. Shi ne shi ke ta fala ila hula tulfi da ya da mafa inna hu na nazarta hazar kawai iska na murtala. Da ba dan manzon Allah ba da ba samu wani mutum ɗaya a duniya ba domin wallahi manzo Allah shine irin da aka zubo halitta suka tsiro daga ƙasa annabi aka zubo shikenan sai sai ga al'arshi sai ga kalamu daga kalamu shikenan sai ga lauyo sai ga al'arshi sai ga kursi sai ga mala'iku sai ga sai ga wannan ga wannan ga wancan ga wancan shikenan sai ga kowa shine ibn farid yake cewa laulaka ya ahmad al-mahmud ma talat shamsu walam ta kharij dunya min al-adami ba dan kai ya Ahmadu abin godiya to da rana fa bata fito ba kai da duniya ma bata fito daga rashi ba da tana nan cikin rashi wani gwiwa ce laula kama hulkar shamsun wala kamaru wala nujumi wala lauhin wala kalamu ba dan kai ya rasulullahi da ba a halicci rana ba da ba a halicci wata ba da ba a yi taurari ba da babu lauhi babu kalamu ba dan kai ya rasulullahi shi ne anin abul abbas al-mursi ke cewa al-anbiya kulluhum khuluqun min ar-rahmati wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmati dukkan annabawan Allah baki daya an halicce su ne daga rahama amma annabi Muhammad shine hakikalin rahama sallallahu alaihi wasallam anan ne shehu tijjar da Allah ta'ala anu Allah kara mar yadda yake cewa sunniya sallallahu alaihi wasallam ainur rahmati abin da yasa kaji mun mun ambaci annabi Muhammad da suna hakikalin zatin rahmar Allah domin manzon Allah kuma shine matattaran rahamar Allah baki daya fi ifadatul wujudi a cikin zuhu da samuwa fa innahu ba da wannan walaulahu ba dan shi ba ba dan samuwar annabi ba sallallahu alaihi wasallam da ma kana wujudin da ba ni samuwa min wujudin da wani samun ne min makhluqati ga ababen halitta aslan baki daya fa inna wujudu kulli mawjudin domin cewa samuwar kowane abin samarwa ne zawatul wujudi ne daga wato zatin samuwa mutawakkilin ala arziki ya tuju ne abin tsayarwa ne abin dakatarwa ne wato a bisa gabatuwar samuwar annabi muhammadu ba dan annabi ya samu ba da baka samu ba da ubanka adam ma bai samu ba ba baka hawa ma da baka samu ba min yadu da zalika wujud daga samuwar wannan samuwa fa innahu laulahu da ba dan shi sallallahu alaihi wasallam ma khuliqa shay'un min al-akwan shi tunan shi da ba halitta komai a cikin halitta wato halitta baki daya wala rahima shay'un minha da ba dan annabi da Allah bai ji kan komai ba ko zarra da Allah bai ji tausayin ta ba dan annabi ne Allah tabaraka ta'ala ya samar da mu kuma ki tausayin mu to sannan shaitu ya rabbi Allah ta'ala ne ya ce la bil wujudi wala bil bi ifadati rahmati ba wai dai samuwa ba haka nan ma wurin zubo da rahmar wa ifadati wujudi kaga kwararo ajini wujudi akwani a bisa dukkan samuwar kauni wa fadin ne zati karima yana kwararowa ne daga zatin annabi mai girma shi yasa annabi ne ke iya har ma mun faɗi muka ce idan mutum yana so a haifa masa ɗa namiji matarsa tana tayewar mata sai in taba cikinta sai yi wa Allah salati ce Allah idan ka ba ni da namiji zan sa masa suna Muhammadu to ko mace ne Allah ne ce malaika ya zai canza shi koma namiji to ya rage naka kuma ka cika alƙawari dan kai yanzu ka za wai ta biyu kai kai alƙawari wato na ke ciwa ciwa kenan to wallahi kana zai janyo kanka bala'i in har kai alƙawari za ka sa annabi baka sa ba to za ka iya haɗuwa kuma da abin da ba shi bane sai da kan kai ayi alƙawari ka cika alƙawari albishirinka idan ka sa ɗanka suna Muhammadu ranar alƙiyama idan za a yi sabi kama fara sabi Allah zai ce wani mala'ika ya tashi mala'ika ya tashi za a ce shi da filin kiyama duk wanda sunansa Muhammadu shiga aljanna ba ya sabi to kaga shi sai ce ina baba sai dan ko hannunka sai ya shigar da kai sai da ka sunan wato annabi kai lamarin annabi ya girmama shi ne annabi ke cewa lamarin ka ya fita mamaki to zai da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ne wannan irin baiwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan kwararowar ramar Allah tabaraka ta'ala da yake kaiwa daga ainihin wato halara ilahiyya akan kowa na jumlar arziki da kyaututtuka da baye baye na ilimai da sunan Allah tabaraka ta'ala da sunayensa da sanin kamalar uluhiyyar Allah da awali na kauni da asiraran kauni da amfaninta da cutarta da hukunce-hukunce na ubangiji ta barka ta al'amur da nayi baki ɗaya su wato muna samun jin daɗi da wannan samuwa ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kashe ce fa kanzul baraya wa huwa sirru ilahi kana ilahi la tunfi aridan tabata annabi shine tafkar da halitta Allah suke cin abinci a ciki yasa gurgurdan gano annabi gurgurdan takaitowar wahalar ka duniya billahi nabi idan mutum ya zurfi cikin gane annabi ko gishiri iyali ta ce bawo cikin annabi sai ya dauko ya bata amma akwai ya akwai shehu mulki ya rabi da rawi sai ga ƙwabar sanin annabi da dakuwa cikin ainihin fahimtar annabi wata rana na auradinsa da daddare matarsa ta ce wani ta nuna ya ta sha ka san mata in suka samu akwai mulki ita yanzu dai ya aina ya ta ce ita ba annabi ran ne za ta sha shi kenan da ya ja carbi ja carbi ya goye kalle ta ce to ga yana shi tijani ya aiko da shi ki bude kofa ki karba tana bude kofa sai ga wani rawhani a rike da koko a hannun shi tana hada ido da shi ta fadi ta sumo ya tashi ya karbi nono yace tafi abin kai aje ya zuba mata gare ya ce wallahi sai ke sha ba dai nono bane ga yana sha to dai haka ya gari da ya ce ko zan ci shari'a ya ce a'a to to aga aga ne to tsabar sani ne in mutum ya san abin wallahi wahala ce ta takaituwa ba abin da ke janyo wahala ta takaita illa mutum ya gane annabi fahimce in mutum ya gano annabi zai gano komai daga wurin sa yake zuwa in ko daga wurin sa yake zuwa to annabi ya fi kwata sai ba za ka yi wahala ba to amma ba gano wannan shine ka buga can ka buga can ka buga can ka buga can har ma mutum ya je ya kai ga ma zai iya ma rabuwa da addini akai ya samu abin duniya to sai da ka ayyuan wa mu kiyaye wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne dinne waɗannan abubuwa da muka zana wannan abubuwa ko ne muka zana kar mutum ya dauka wai sai ta zani ne wadi kai ko kuma a Allah tabaraka ta'ala kansa ya ce wa rahmatu wasi'at kulli shay kai ma shay ne yar ba mun ga kayan kayar iblis ba iblis sai tsawar fahimtar wannan shedan ma idan ya tuna annabi sai ya tsallaka ne ta sama idan ya tuna annabi har ruga yake zai taɓo bangon duniyar gabar ya dawo ta mutu yamma ya tsalle ilmin nan to yaya kai ne ne ka tuna ne ba za ka tare mutane a mawulidi ba wata ran Salisu bin abdullahi kistan ya gan shi ya fito daga kasuwa da gurasa a hannun shi yana ci tsirara ba kaya a jikin shi yana ta dariya sai sani ya ce haba iblis kai da Allah ya tsire maka kuma ne ka tuba kuma ka zo kuma har da wani dariya kana sheka dariya irin dariyar basawa din ya ce yaya kake irin wannan ai bai kamata ba ya kamata ta shi ya ɗauki cire gurasa a bakin sai ce kai na ji maka Allah ya tsire ni sai ce ba ga nan ba qur'ani muna ta karanta sai ce to kai duk karatunka har yanzu baka kai inda Allah ce wa rahmati wasa kullu shay'in ba wa ana shay'un min al-mu'tadat ni ma shay'in ne a cikin yanzu rahama ta annabi kenan ya gani kowane da madadi annabi ya ci da kowane ya shayar da shi madadi rahamar Allah ta ishi kowane to ni ma wani abu ne a cikin halitta sai ka ne ce ka ga iblis ne fa ba jahili bane kar ka dauka irin mutanen ne ne ya ka dan ai Allah ba nan ya tsaya ba cigaba da ayar ba ya ce fa taqtu halin min ne ta kula ba ai na anta min ta kai kana cikin masu tsoron Allah ne an ce ayar za a kattaba ta akan masu tsoron Allah sai shi dan sai ya ce a to za ka jayya ne da ni ka manta da ni ne namun mala'iku da ni ta'addanci ne aka bidda ne zama shugaban shedanu to bari ka ji a ina maka magana akan albaki kana mun magana akan albani ko arrahmatu sifatu rabbi wattaqa sifatu al-abdi aina misali min albaki na ce maka rana ce tar kullu shin kana ne ka min dudu subhanallah rahama kai kuma kana min magana akan rahama sifar ubangiji tsoro kuma sifar bawa ne to idan yana magana akan yawarji ya yake magana akan karar ne sai zamu yi shu sun ci gaba da cin gurasa ci gaba da dalilin shi kawai gaba mu to in dai mutum ya tuna annabi har ya bada hujja wanda yake da duk lalacewar mutum in aka ce shedan dole mutum ya saurara to shi kan shi ya tuna annabi tsalle ke kamar ta sama to da mu shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa rahmatu wata kullu shay kuma a gare shi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلك أيوة دول ينا تكن معنى أين الرحمة الربانية دلي لأن أصله صلى الله عليه وسلم رحمته أصل من قال رحمة فما كان متيجا فيا كما ينشأ الله رحمة كما يا أنا يأتي أنا تنكي متاني كي كما kafirai ko tura ka yi sun ji irin wannan bayan cewa ya za a ce rahama kuma an ce yana yi yaki kuma gashi gashi wasu za su je wuta to idan mutum ya zai wannan tambayar amsar da za ka ba shi ka gaya masa babu sarki a garin su idan akwai sarki a garin su misali ba ga bush ba to bush ya zama saboda tausayinsa ko da taimako da ake cewa ko suna yi ya zama na duk wanda ya zo fada shi ya matsa mai wuri ya zauna kujeran shi ya matsa ya zauna ya ta dariya kai a kowane irin ne za ka yi ciyawa shi kwarjinin mulkin su zai tabbata wannan intikamin da ake yi shi ne kwarjinin mulki a kai ne kai ne mai komai amma kuma duk wanda ya taɓa hukuncin hukunci da dokoki za a yanke na hukunci a gaban kowa kowa ya gani to sai ta da sai ta ƙara kwarjini wannan duk abubuwan da annabi ya yaki taɓa hukuncin Allah ne da rena kwarjinin halara Allah tabaraka ta'ala sai annabi zare takobi to da an gane Allah kuma shi kenan sai sai murmushi tsakanin ta tsakanin annabi da ba shi yasa annabi zare takobi amma ba dan wani abu ba sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai wannan rahama ta farko shine rahama ta madadi na zahiri rahama ta biyu rahama ta madadi na badi menene rahama na madadi na zahiri madadi na zahiri shine kowa da kowa yana ciki har shi dan da muka fara alƙalami da allo da al'arshi da kursi da sammai bakwai da kasai bakwai da mala'iku da rauhanai da aljanu da mutane da shedanu da hayula da ɗabi'u da anasir da ajramu da aljanna da wuta da da da da da da dukkan dabbobi da itatuwa da koramu da tekuna baki ɗaya kowa kafiri da musulmi kowa yana cikin wannan madadin rahama ta farko to shi ne wato a cikin ita wannan wannan wannan madadin wannan rahamar ta farko ita ke ɗaukar wa ma'arsan laka illa rahmatan lil alamin to amma ta baɗini wannan ta shafi annabawa da manzanni da mala'iku da siddiƙai da shahidai da salihai da waliyai da arifai da muminai da sauran da aljanna da hurin ilm da sauran abin da ya shafi yan aljanna to ita ce Allah tabaraka ta'ala ke cewa kana bil mu'minina rahima so da ka wannan shine ainihin wato ainihin rahoti ar-rabbaniya akwai sauran lokaci wani babban bawan Allah tabaraka ta'ala ne kiran shi الشيخ عبد القادر بن بن مصطفى الحسني الجزائري a lokacin da zai fassara wa ma'arfin ka illa rahmatan lil alamin sai ce ilam annahu laysa al murad min irsal min irsal rahmatan lil alamin huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min ayyi zuhuri jismihi sharif tabi'i faqat kai malan karka dauka yawan ce ma'arfin ka illa rahmatan lil alamin karka dauka manufa Allah aiko annabi rahama ga talikai shine aiko shi wato ta bangaren jikin shi na zahiri mai tsarki din nan jiki irin na ɗabi'a wanda muka sani yace ko da ko malamai wa in kana bi jamhurul mufassirin wa ammatihim wa in qala zalika ko da ko malaman tafsiri da kide sun fassara haka yace to ba haka Allah yake nufi fa innahu min hadhihi al-haythiyati ghayru amn haythu ga wato ghayru amn rahmatul jamil alamin in aka ce wannan ne wannan da muke bayani a kai ainihin ranakun rabbaniya ba wai ana nufin ta wannan fuskar ta zuwan jikin annabi sallallahu alaihi wasallama in wannan jiki ne kai ake magana to ashe bai gane kowa ba dan wani ta gashi yace to abin da zaka lura fa innal alam ismun lima fi al haqqi ma'anin alam suna ne ga duk abin da ba Allah ba kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bal muradu irfani abin nufi da cewa an aiko mai Allah sallallahu alaihi rana da talikai baki daya min haisu haqiqati ana maganan bangaren haqiqanin annabi din allati haqiqatul haqaiq wanda ake ce da ita haqiqanin haqiqoki ta bangaren ruhin annabi sallallahu alaihi wanda ake ce mai da shi ruhul arwah shine ko da maulumin shayin magana cewa annabi wato fahimtarsa ta kasu biyu ne sai da ka yin har kana zikirori irin wannan na dalika kuma ka zama almajirin shi ibrahim kar ka zauna a cikin wanda suke fahimtar annabi dan abdullahi dan amina ya mutu a maka an binne shi ya mutu an haife shi a maka ya mutu a madina to in ka shiga cikin wannan madadin ka ya yanke daga ran da ya mutu wallahi tallahi wannan ilimi ne mai zurfi mutane su lura da kyau su ne waɗanda ake faɗi cewa أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا to kuma da su ake maganin in naka la ta dina na bakta wani sai kallon shi dan Abdullahi dan Amina menene an ji mai yaki ciwo a udu an karya mara hakuri an tsira mai mahaifar dabba to wannan su ne annabin su ba shi ne da wanda ya ga dama amma wanda ya gano sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na wannan ainihin rahmatin rabbaniyan da muke so mu bayani a yanzu to shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala yake cewa innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim annabi har yanzu yana shine ya zuwa tafarki madidi sallallahu alaihi wasallam to haka abin yake wancan nashi ya mutu wannan wanda ya fahimci wannan shi annabi mutum yana nan shi yasa a kayan suke haɗuwa da shi wanda suka tabbatar da wannan suke haɗuwa da shi su karba abin da Allah tabaraka ta'ala ya kaddara za su karba a hannunsa to wannan shi ne ainihin wato abin nufi da da da da da da da wannan domin cewa hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi shi ne ainihin rama wacce ta ishe kowane abu ta gani kowane abu har sunayen Allah tabaraka ta'ala dan ba dan nan da ba san sunayen Allah balle ai tsohon Allah balle zatin Allah din a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato wa huwa awwalu shay'in fataqa